أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Allah da da mu cikin wannan masallaci domin ci gaba da karatu cikin littafin shi mai tsarki a cikin wannan wata mai alfarma za mu tashi a farkon sura farkon sura wato suratu maryam ko abinda za mu karanta Allah ya ba mu lada a kai inda za mu yi kuskure Allah ya gafarta mana bismillah بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا
to Allah ya buɗe wannan sura suratul maryam da waɗannan harufofi wanda jumlatan fassarar su Allah shine yafi sanin me yake nufi da su kamar yanda ya zo a cikin tafsir Radul Azhan na Imam Ahmad Gumi Allah shi yafi sanin me yake nufi da waɗannan harufofi guda biyar To wannan suratu Maryam yana tana ɗaya daga cikin sura wanda Ja'far bin a, bin Abi Talib ya karanta ma sarki Najashi lokacin da suka yi hijiran farko kenan a musulunci zuwa wannan wato nan zuwa Habasha nan wuraren Ethiopia kenan. To lokacin da suka je wannan waje shi Ja'far bin Abi Talib ya karanta ma ma shi sarki na jashi wannan sarki na jashi ya kira dukkanin manyan gari da dukkanin malamai da sauransu da ake karantawa aka ce sai da gemunsa ya cika da hawaye haka sauran kuma manya-manyan malamai yahuda da nasara sai da gemunsa ya suka cika da hawaye saboda jin abin da ana karanta musu abin da suka sani ana ba su kuma cikakken tarihin abin da suka san shi saboda haka wannan ya sa sarki na jashi ya ba ma musulmai kwaba a lokacin da ba musulmi ba ne, ya ba su kariya na musamman, shi ya sa lokacin da ya rasu ma'anar salasalan sai da ya mara salatul ga'i, wato kaga ya nuna irin mutuntawa wanda yake tsakanin wato mutuntawa tsakanin addinai, wannan ba addinin ku ba ɗaya ba, to ba tsangwama ne a tsakaninku ba. ba kuma faɗa ne a tsakaninku ba, ba hayaniya ne a tsakaninku ba, mutunta juna ne a tsakaninku da kuma faɗa ma kowa gaskiya. Mun gane ko? Ka shi wancan sarki na jashi ya ba mu musulmai ko ba a daidai wannan lokacin da suka nemi inda za su je su fake, saboda takura su da aka yi a garin maka. Wannan sura an saukar da ita, a maka an saukar da ita bayan suratu fatir, Allah ya ce zikiru rahmatu rabbika, wannan abin da ake karantawa na Alkur'ani. ko kuma waɗannan ayoyi da za mu karanta, an bato ne na rahaman nan da Ubangijin ka yi ma'abdahu bawan shi wanda ake kiran shi Zakariya. Mun gane ko to za mu ji menene ya faru ga shi Zakariya ɗin. Na.
إذ نادى ربه نداء خفيا A wane lokaci izna da rabbahu lokacin da shi bawan nan nashi Zakariya ya kirayi Ubangijin shi ya roƙe shi. nida alkhafiya wato roƙo wanda yake cikin sirri a ɓoye to haka ake so idan mutum zai yi addu'a ya natsu ya ɓuya ya ƙasƙantar da kai zuwa ga Allah sai roƙi Allah a daidai wannan lokaci ɗin. To wannan za a ambata mana wani irin roƙo ya yi ma mahaliccinsa na'am.
قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا Mm.
ولم أكن بدعائك رب شقيا Na'am, a cikin ladduba na addu'a akwai al'ifa ɓoyewa. Can Allah maɗaukin sarki yana- yana faɗa mana cikin Alƙur'ani kada ka bayyana addu'anka wala ta jihar wala ta kafin biha wa bitagi bai na zalika sabila. Kada ka bayyana kuma kada ka ɓoye amma ka nemi ina ne eh, eh, matsakaiciyar hanya a tsakanin bayyanawa da ɓoyewa ɗin. Mun gane ko? To a wannan lokaci saboda menene ya ɓoye likauni ya aba ada aniriya saboda ɓoyewan ka yi a ɓoyen shine ya fi nisa daga shiga cikin riya mun gane ko kuma shine ya fi kusa ga tsarkakewa zuwa ga Allah kamar yadda ya zo a cikin wato tafsirin ibn kasir hakan nan kuma imamu qurtubi ya ya faɗi wannan cikin tafsirin shi qala sai yace ga addu'an nan rabbi ya ubangiji ina roƙonka dalili inni wahana al'azmu minni ni dai kashi ya riga ya yi rauni gare ni wato yana siffanta cewa ga yanayinsa na tsufa washta'ala ra'su shayban sannan kuma kai ga baki ɗaya furfura ya fito ko ta ko ina walam akun bi du'aika rabbi shaqiya ni ina da masanin cewa bazan kasance marashin wato albarka ba wajen roƙon nan da zai bi ma'ana in na roƙa za ka bani, ana son kuma wannan a cikin addu'a, ka yi roƙo da zumman cewa Allah zai amsa maka wannan addu'an da kake yi. Kada ka yi roƙo kana cikin kokonto, Allah zai karɓa ba zai karɓa ba babu wannan a cikin layin addu'a, ka yi roƙo da sakankan cewa Allah ne ya karɓi wannan roƙo naka. To, wannan karɓan addu'an kuma ya rage ga mashi'a na Allah, ko a yanzu ya baka, ko an jima ya baka ko wasu shekaru ya baka watakila sai bayan baka da rai ma sai kaga kuma a wannan addu'a ta karbu na'am wa inni khiftu al-mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati Mm.
وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا wa inni ya ci gaba da kaiwa koke zuwa ga Allah ga dalilan nan fa na addu'an da yake yi wa inni khiftul mawali lalle ni ina jin tsoron wanda za su zo bayana wanda za su jibinci al'amari na min wara'i bayan tafiya mun gane ko kaga ashe ya ga alamomi na tafiya sun gama bayyana lallai tabbas mutuwa kan a kowane lokaci ana yin ta amma wanda har ya kai wannan kashi yayi rauni Ah, furfura ta fito ta ko'ina, to wannan fa ya san fa ya so ma tattara kayan shi ya san inda ya nufa kai tsaye. Ba ka da sauran wani zama, ba ka da sauran wani tunani, wani buri ya kamata a ce ka riga ka katse shi. Saboda me tattalin tafiya inda kake kallo, kake jira, domin shi ne tafiya na ƙarshe wanda kake jira. To ya ce, Hiftul mawale, na ji tsoron waɗannan wanda za su zo bayana, wa kana timra'ati a ƙiran ga kuma matata ta kasance bakarariya, ba ta aihuwa. Saboda haka ya Allah fa habli ka bani milladinka daga gare ka waliyan majibinci, wanda zai jibinci wannan aiki da nake yi. Menene aikin?
يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا ya rusu ni wanda zai zo ya gaje ni wa ya rusu ya gaji min ali yaquba mutanen gidan yaqub waje alhu ya Allah ka sanya shi ya ubangiji ka sanya shi rabiyan yardaje a wajenka ka gani fa tun kafin cikin ake yi ma cikin addu'a ake masa addu'a na alkhairi to wannan shine abin da ya dace ga dukkanin wani ma'aurata kafin cikin ana addu'a bayan cikin ana addu'a bayan ya fito ana addu'a akai saboda a samu zuri'a wanda take tsayi ba, zuri'a wanda take mai tsarki, zuri'a wanda za a gode ma ƙarshenta. Ya rusu ni ya gaje ni, wa ya rusu min Ali Yaƙub, to yaya batun gadan gadan annabawa. An samu hadisi daga cikin ah, daga wajen Ababakar Siddiq yana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu annabawa ba a gadan mu. duk abin da muka bari sadaka ne. Mun gane ko? So da haka ba a gadan annabawa, abin da duk suka bari kuma sadaka ne. A bayan tafiyan Sayyidina Abubakar, Sayyidina Umar ya kira ah, Sayyidina Uthman, ya kira Ali bin Abi Talib, ya kira Zubair, ya kira Sa'ad bin Abi Waqqas, ya ce, Unshidukumillaha, ina tsoratar da ku Allah, kan cewa annabi ya ce ba a gadansu duk abin da suka bari sadaka ne, kun ji wannan hadisi, kun ji wannan daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce tabbas mun ji wannan. wannan ruwaya na cikin littafin imam muslim kenan saboda haka wannan wani gado ne shi kuma annabi zakariya yake neman ɗa domin ya gaje shi a nan ba gado ne na dukiya ba ba gado ne na gidaje ba gado ne na aikin da yake yi na kira zuwa ga Allah saboda yana jin tsoron wanda da su zo su maye mishi cikin banu Isra'ila kada su canza wannan al'amari ga baki ɗaya sai ya so ya samu wanda zai tsaya akan wannan aiki din Allah kuma ya amsa masa na'am يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا Na'am, to lokacin da ka san shi annabi Zakariya shi ya reni na na Maryam. Mun gane ko? Yana shiga ya kai mata abinci, yana shiga ya kula da ita lokacin da aka haife ta, waka falaha Zakariya. Kula ma da kada alaiha Zakariya al-mihrab waje da inda harizqa sai ya samu ga sabon abinci ya zo. Abincin da ba a samunsa a damuna sai ya ganshi, kamar yanzu sai ya shiga sai ya samu ga masara nan ɗanya, da sauran makamantan irin wannan ƙala anna laki haza ina kike samun wannan ƙalar sai ta ce huwa min indillah daga wajen Allah ne inna Allah lalle Allah ya rizuku mai sha shi ke azurta wanda ya so bi gari hisabin ba tare da lissafi ba to sai Allah ce hunalika da azakariya rabba a wannan lokacin sai annabi zakariya ya roki ubangijinsa to wannan shine roƙon wannan kuma shine amsan da Allah ya basa karban wannan roƙo yace ya zakariya inna nubashshirka lalle muna yi maka bishara bi gulamin da wani yaro ismuhu yahya sunan shi ma yahya kaga kafin a samu cikin sa an rada masa suna ismuhu yahya a radil azan mala yana cewa an sanya masa suna yahya saboda me saboda ya rayar da wannan abin nan mahaifa wanda ta kasance matacciya ma'ana yahaya kenan ismuhu yahaya lam naj'al lahu min qabl samiya gabanin shi ba taɓa samun mai wannan suna ba ba taɓa samun mai wannan suna ba wasu sai suka ce ba taɓa samun kamansa ba ta hanyar aihuwa a samu wanda suka kai matuƙa wajen wannan shekaru matan tana da shekara sama da tamanin shi kuma yana da shekara ɗari da ishirin sannan kuma a samu aiwa ba ta samun wanda aka haife shi a irin wannan yanayi ba shi ne fasaran samiya ɗin ya zakariya yana nubashir ka bi gulamin ismuhu ya haya lam naji allahu min qablu samiya qala قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا na'am qala sai yace rabbi ya ubangiji ana yakuna li gulamin ina ni ina ya za a yi na samu ɗa kuma kaga shine yayi roƙon aka amsa mishi har kuma aka masa bishara cewa zai samu ɗa to wannan shi yake nuna maka ɗan adamtaka. Annabi Zakariya ba ya faɗi wannan yana inkarin cewa ba za a samu ba ne, a'a, yana ta'ajibi ne, yau ga abin mamaki, tsofe-tsofe da ni da ɗa, wa kana timrati a kira ga kuma matana ta kasance bakarariya, mun gane ko? na'am wa kanat imrati aqiran wa qad balagtu min al-kibar itiya na isa matuka wajen girma kashi baya iya rike ni kuma in samu ɗa? Allah sai ya ce قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا to kala sai Allah ya ce kazalika hakan nan ne eh, mala'ika ya ce masa ƙala rabbuka hakan nan ne ubangijinka fa ya ce sannan kuma huwa alayya hayyin Allah ya ce wannan ɗin samar da wannan ɗa a irin wannan yanayi ɗin hayyinin mai sauƙi ne wa karkalar tuka yana halicce ka min qabl gabanin wannan lokaci ɗin kai kanka na halicce ka walan ta kushan baka kasance komai ba amma gashi har ka zo an halicce ka har ka girma har ka yi kaza har ka yi kaza saboda aka samar da ɗa a wannan yanayin ba komai ba ne a wajen Allah ai ya halicci annabi Adamu ba tare da uba ba ba tare da uwa ba ya halicci matan shi Hawwa'u ba tare da uwa ba. Mun gane ko? Ya halicci nana Maryam ba tare da uba ba. Annabi Isa, mun gane ko? Ba tare da uba ba. Saboda haka ballantana wannan wa'ayinun wannan abu shine abu mai sauki. Na'am. Na'am.
قال رب اجعل لي آية Na'am.
قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا To shi kenan ƙala ah, kaga wannan ai kaman ah, kaman lokacin da annabi Ibrahim ne ya ce ya Allah ka nuna mun kaifa kaifa tuhil ah, mauta kake rayar da matattu. Ko? Shi kenan aka ce ma annabi Ibrahim baka yi imani ba ne ce a'a. Litatma inna qalbi saboda zuciya na ta samu nutsuwa. To shine irin wannan na annabi Zakariya din. mun gane ko aka umarce shi ya kama wato tsuntsaye ya cuɗanya su da sauransu a wancan aya ɗin. To ƙala sai ya ce rabbi ya Ubangiji iji alli ayatin ka sanya min alama da zan gane cewa wannan mata nawa wato ta samu wannan ɗa. Ƙala sai Allah ya ce ayatika to wannan alama shine zaka wayi gari Allah tu kalliman nasa ba za ka iya magana da mutane ba salasa layalin kwana uku sawiyan a dai- a- a- masu bin juna yau gobe jibi duk ba za ka iya magana da jama'a ba to daga lokacin da ka ga ka wayi gari babu batun magana ya gagara to ya nuna maka cewa matan nan naka ta samu wannan ciki me ya faru فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا To shi kenan fa ana tafi ana tafi sai wannan alama ya zo. Annabi ah, annabi Zakariya ya tashi ba magana. To sai ne shi kenan sai dai ishara. Waka raja sai ya fita ala qaumi kan mutanen shi mil mihrabi daga ɗakin da yake bauta. Fa'awaha ilaihim sai aka yi fa'awaha ilaihim yayi musu nuni an sabbihu ku ci gaba da tasbihi bukratan wa ashiyan wato safa da maraice bi ma'ana ibada kenan kaga magana ya gagara kaga wannan ya nuna masa cewa abin da ya roka an karba na'am يا يحيى خذ الكتاب بقوة na'am وآتينا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا to ya yahaya ga sharan aifa annabi yahaya huzul kitaba riki littafi bi kuwatin da karfi kaga ashe wato gadan kenan da ake magana akai ka riki littafi na at-taura da karfi wa a- wa atainahu al-hukma mun ba mu annabi yahaya hukunci sabiyan yana dan karamin yaro an ce dududu dai gaba ɗaya duk malaman tafsiri ba a- bai wuce shekara uku ba da bashi wannan littafi din an ruwaito kan cewa yara suna zuwa su ce yaya suna faɗa masa zo mu tafi wasa zo mu tafi saboda yaro yana yaro ya ce ma ma- ma khuliqtu ba a halicce ni domin wasa ba mun gane ko abin da yake amsan da yake ba su shi bai je yayi wasan yara ba mun gane ko wa atainahu al-hukma sabiya mun bashi littafi mun bashi hukunci sabiyan yana dan karamin yaro eh an bashi fahimtar at-taura da ilimi da ijtihadi yana dan karamin yaro wa hananan وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا na'am to wa tun daga wa atainahu al-hukma sabiya dinnan to wa hananan hakan na an bashi shafaka wato tausayi min ladunna daga gare mu wa zakatan sannan kuma an bashi tsarkaka daga kan komai Ah, wa kana taqiyan ya kasance wato taqiyi mai tsoron Allah ya Allah ka samu muna cikin masu tsoronka wa barran وبرا بوالديه ولم يكن جبارا wa عصيا barran sannan shi ko mai biyayya ne bi walidaihi ga iyayen shi kaga ashe ba zai kauce ma abinda baban shi ya faɗa masa ba kenan wa barran bi walidaihi wa lam yakun bai kasance jabbaran wato mai girman kai shaki asiyan sannan ko mai sako ba an ruwaito kan cewa shi ya haya bai taɓa saba ma Allah ba walam ahammabi kuma bai taɓa ma yin tunanin cewa zai saba ma Allah ba mun gane ko saboda menene wa salamun alaihi وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا wa salamun alaihi sannan kuma aminci ya tabbata gare shi ya samu aminci ranan da aka haife shi saboda me ya samu wannan aminci saboda ya fito wani gida ya fito daga wani waje sannan ya shigo wani waje to ya samu aminci a wannan rana din wa yawma ya mutu da ranan kuma da zai mutu saboda zai je ya tarar da abin da bai taba gani ba sannan wa yawma yub'a sayyan da ranar da za a tashe shi rayayye shine ranan kiyama yawmul yawmul hashr kenan ranan tashin kiyama to an ruwaito cewa babu wani wanda aka haife shi face ya je ga Allah da wani zunubin da ya taɓa yi sai dai ya haya. Shi ya samu wannan aminci ɗin ya samu kariya tun daga aihuwan shi har zuwa mutuwan shi. Ya Allah ka ƙara mana tsare. Wannan kuma an gama da wannan ɓangare na kisan annabi Zakariya a wannan na cikin wannan abin nan a wannan sura. Allah ya ce, واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا Na, Allah ya ce, Wazkur, ya annabi ka ambata musu bil kitabi cikin wannan littafi ɗin, ka karanta musu wato na na Maryam, wane lo- wa- wa- wane- wane ɓangare na cikin rayuwanta, ba ɓangaren yadda aka same ta ba, ba ɓangaren yadda aka haife ta ba, ba ɓangaren yadda ta rayu ba, a wannan yankin ake so ka karanta. shine izin ta bazar lokacin da ta matsa min aha ta fita min ahaliha daga mutanenta makanan ta ta gefance sharqiyyan ta can ta fita sasannin gabas bi ma'ana ta ne santa da jama'anta me ya faru a wannan waje din فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا fata ka zai ta rika min dunihin ga jama'anta hijaban wato shamaki shine ta samu shamaki tsakanin su da su da jama'an ta fa arsalna Allah ce sai muka aika ilaiha zuwa gare ta ruhana mala'ikanmu fata matsala sai ya misalci laha gare ta a ganin idanta sai tana ganin shi basharan namiji ne sauyin madaidaici mun gane ko me ya faru قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا Alar da ta ga wannan saurayi a daidai wannan lokaci ga ta ita kadai ga kuma saurayi ta ce inni a'udhu birrahmani ina neman tsarin Allah ya tsare ni minka daga gare ka in kunta taqiyan in dai ka kasance mai tsoron Allah ka rabu da ni je ka sai ya ce ni قال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا sai ya ce dakata ji inna ma ana rasulu rabbiki ni fa manzo ne daga wajen ubangijinki kuma babu abin da ya kawo ni sai dai in zo in baki gulaman ɗa zakiyan tsarkakakke to yau ga nanan maryam ba kowa a wajen daga ita sai mahalicinta sai kuma wannan mala'ika da ya zo to sannan ita kuma mai imani ne an ce mata kuma daga wajen Allah wannan aiki ya zo sai ta ce ne قالت إني أعوذ بك Allah ya kuna قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا Kalar sai ta ce an na kakane ya kuni li gulamin za a ce gani da yaro kuma ta ina zan samu yaro alhali shine wa lam yamsasni wannan wawun ita ce wawul hali alhali lam yamsasni basharin babu namiji da ya taba taba jikina wannan kinaya ne an zawaji wato ga aure ba ba- bani da aure ta ina zan samu yaro wannan aku badiyan sannan ko ban kasance wato yar iska ba tambadaddiya mai yawo ina za a samu yaro ta ina dalilin shi na'am قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية na'am ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا Kala sai ya ce ka to hakan nan ne fa wannan al'amari da kike gani, ƙala rabbi ki haka Ubangijinki ya ce, wa huwa alayya hayyin ya ce wannan al'amari gare ni hayyinun mai sauki ne wani naj'alahu sannan kuma za a halicci wannan zan baki wannan da mu sanya shi ayatan alama ne linnasu ga mutane wa rahmatan kuma rahama ne minna daga gare mu wa kana amran maqdiya wannan umarni ne wanda aka riga an yi shi saboda haka wannan ya riga ya zama to zattacce na'am فحملته فانتبذت به مكانا قصيا to shikenan ba faɗa mana a wannan sura yaya har cikin ya samu ba mun gane ko sai kawai aka faɗa mana ga cikin nan ga kuma inda aka je amma ka koma can cikin suratul anbiya ai Allah yana faɗa mana wallati ahsanat farja fa nafaqa fiha min ruhina haka na a cikin suratul tahrim ma Allah ya kawo yanda al'amarin ya faru wa Maryam min imran allati ahsanat farjaha ko eh fa nafakh- fa nafakhna fihi min ruhina mun gane ko to wannan shine abin da ya faru sai ga ciki na ciki sai ya faru Allah ya ce ah, fam- fahamalatu sai ta ɗauki wannan ciki to me zai faru kuma daga nan ta dawo gida za a tambaye ta ana laki haza to ya za ta yi kuma ga ciki ciki kuma fa har ya girma a wannan lokaci ɗin cikin cikin cikin cikin wato sa'a guda da faruwan cikin da girman cikin da aihuwan cikin duk a cikin a cikin sa'a guda aka yi shi in mun ce cikin sa'a guda mu ce ko a cikin yini guda aka yi shi amma bai kai yini ba zuwan mala'ika jibrilu abin da ya faru tsakaninsu da ai- da aihuwan annabi isa duka cikin ƴan lokuta ne wato ƙanƙani saboda haka wannan al'amari da ya faru ba malatu sai ta ɗauke shi ta yadda da ƙaddara na Allah fanta ba zar bihi makanin ƙasiya sai ta daɗa nisa kuma daga inda take to ina za ta sa kanta sai ta daɗa nesa daga inda take tana jiran menene Allah kuma zai yi. ya ja al maqam
فأتاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني Mm.
قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا shi kenan fa ja almakabu sai ga kuma a wato a, aiwa ya zo naƙuda sai ya zo mata eh ilajizin nakalati tana tana jikin wani kututturen dabino qalat sai ta sai tana nadama tace ya laita ni kai tona kai tona miti ina ma da na mutu qabla gabanin faruwan wannan abu wa kuntin kasance nasyan mansi nasyan aw nisyan mun gane ko qira'a bi a nan wajen nasyan wato man- eh, a- wanda mantacciya wanda aka manta da ita ma a ɓace kawai ma labari na ya ƙare ma ba a sanni ba akan wannan al'amari da ma mutuwa ne gabaki ɗaya sai me ya faru فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا shi kenan fa na daha sai aiwan fa ya zo fa shi kenan sai aka kiraye ta min tatiha daga ƙarƙashinta mun gane ko a wani kira'a fa na daha man tatiha wato wanda ke ƙarƙashinta aka ce a mala'ika jibril ko koma shi isan da kanshi an haife shi aka ce a Allah ta hazini kada ki yi bakin ciki ajja ala rabbuki ta taki sariya Allah ya sanya ga ruwa nan mai gudana a ƙarƙashin ki ya abin da zaki yi da shi mun gane ko sai me وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا دنيا wawuzi sannan kuma girgiza wannan a, ilaiki zuwa gare ki bi jiz'in naklat wannan ku ciccire na dabino girgiza shi kawai tusaqit alaiki wata aya kenan za ki ga ya zubo a gare ki rutaban wato dabino janiyan sabo ku cicciren dabino ne wanda an riga an yanke shi amma girgiza shi a nan lokacin dabinon shi ma ya tashi ya yi ‘ya'ya sannan kuma ya zubo ta kama ci. Allah ya ce, fakuli.
فكلي واشربي وقري عينا Mm.
فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما Mm.
فلن أكلم اليوم إنسيا نقيا to fa kuli ki ci washrabi ki sha ga dabino nan ci washrabi ga ruwa nan sha wa qarri ainan sannan kuma ki yi farin ciki fahimma tare yana to ai wannan ya kare a mai aukuwa ya auku an aihu to menene kuma tsakaninta da sauran jama'a ta yi ta shiga kuma fargaban ya za ta yi ta fuskanci jama'anta sai Allah ce fahimma tare yana min albashar ahadin idan kin ga wani faƙuli ki ce masa, inni nazartu lirrahmani sauman, ni na yi ma Allah alkawarin azumi, shi ne kama baki shi ne sauman a nan ba azumi na wannan da muke yi ba. Saumin na kama baki ba zan yi magana ba falan ukalliman yawma insiya yau dai ba zan yi magana ba. Ba wanda zan yi magana da shi, saboda ana so a nuna mu'ujiza na wannan aihuwa ɗin. To abin da yasa na ce, wato da aihuwan da samun cikin da aihuwan duka a lokaci ɗaya ne daga wannan sai wannan mu koma baya tun da kan ƙala kazaliki ƙala rabbiki huwa alayya hayyin wa linaj'alahu ayatan lin-nasi rahmatan minna wa kana amran maqdiya daga nan sai ayoyi suka koma somawa da fa'ul shikenan fahamalatu mun gane ko ayan da ta biyo kenan fa aja ahal maqabu ayan da ta biyo kenan fa nada min tajiha to duk inda aka yi adafin magana da fa'un, to wannan yujibu tartibe yana wajabta cewa daga wannan sai wannan, daga wannan sai wannan, babu, babu wato, babu, babu jinkiri, babu jinkiri a cikin wannan abin da ya faru, cikin naƙudan aiwon duka da fa'un ya zo a wannan waje ɗin, babu jinkiri a wannan waje, to amma da aka je can wajen inda za ta ci abin da za ta yi aka ce wa huzzi kaga ashe akwai ɗan jinkiri tsakanin tsarkin da za ta yi da kuma abincin da za ta ci sai Allah ya ce wa huzzi to girgiza wannan bayan kin yi wancan tsarki din girgiza kututturen da dino to shi ne yasa duk abin da aka yi adafinsa da fa'un to wannan yujibu tartiba bila tirahin yana wajabta daga wannan sai wannan babu kuma jinkiri shi ne can in ka koma fa'amata fa'akbara huko sun mai iza sha an shara. Yawwa, to nan ma kaga ayi, Allah ya ce daga mutuwan nan, to sai kuma batun fa batun kabari. Daga nan kuma sai aka yi haɗafi da summa, wanda shi kuma duk inda aka haɗafi da summa, shi kuma yana bayar da cewa akwai jinkiri daga wannan zuwa wannan summa iza sha'a an sharahu sa ashe shi ya tabbatar maka akwai zaman da ake yi na barzahu wannan summa kadai in ka dauke ta ta tabbatar maka da wannan sannan wannan fa'un kadai in ka dauke ta ta tabbatar maka daga mutuwa fa babu abin da ake jira sai kuma batun jana'iza ta tabbatar maka kuma lallai sai cikin kabari mun gane ko wancan summa kuma ta tabbatar maka za a zauna za a dade kafin in Allah ya so kuma sai ya tashe ka bayan tashin kiyama kenan to za mu tsaya a nan insha Allah gobe za mu dora mu jiyaya ta kare da jama'anta abinda muka karanta muka dace Allah ya ba mu lada a kai yanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wa Allah ya saka alkhairi kamar yadda aka sana ranar buɗe tasiri insha Allah wannan rana ma tana ɗaya daga cikin ranar da za mu nemi taimako fi sabilin layi kayan agaji da wanda suka saba taimaka musu za ga cikin al'ummar annabi su yi wa taimako ma a taimaka fi sabilin la a taimaka fi sabilin la